الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بركة مدساكي حدوى أدرسي لمكي قباتروا نا توجيه علم القراءات المتواترة والشاذة بالعلوم اللغوية والشرعية تفصيلا وتطبيقا wanda kuma wannan shi ne zaman mu ko majalisinmu ko darasinmu na 67 muna cikin suratu hud an gane ko a rage wa ala nabi na asulu salati wa akan mutaslim za mu tashi a aya wato ta 30 da wato hudu kenan a cikin suratu hud a cikin kisa ta annabi nuh amma kafin wannan mun ɗanyi mantuwa guda a cikin suratu wato yunus a aya ta saba'in da takwas mun yi mantuwa wajen faɗar allah subhanahu wa ta'ala قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا cikin kisa annabi Musa bayan Allah ba da bayan an tura annabi Musa an gane ko bayan an tura manzanni kuma ba asna min ba'dihim ba'dihim ya koma wa zuwa ga rusul kenan Musa wa Haruna ila Fir'auna wa mala'ihi mun tura annabi Musa da Harun dan uwan shi bayan manzanni zuwa Fir'auna da mutanensa bi ayatina da ayoyin mu fastakbaru wa kanu qauman mujrimin suka yi girman kai suka kasance mutane mujrimai ko suka waye gari mujrimai falamma ja'ahum al-haqqu min 'indina lokacin da gaskiya ta zo musu daga wajen mu qalu inna hadha la sihrun mubin sun kace wannan sihiri ne bayyananne قال موسى النبي موسى yace ataquluna lil haqqi lamma ja'akum yanzu za ku ce ma gaskiya kinan ataquluna lil haqqi lamma ja'akum sihrun za ku ce ma gaskiya yanzu ku sun yici a sihrun hada yanzu wannan sihiri ne wala yuflihu as-sahirun masu sihiri ba sa rabauta qalu atitana suka ce ka zo muna litalfitana amma wajadna alayhi aba dan ka juyar da mu daga abinda wato iyayen mu suke akan shi an gane ko yawwa idan muka duba cikin suratul abin ahqaf abin da adawa sun gaya ma annabi hudu irin wannan qalu ajitana lita'fikana san lita'fikana ne al'ari hake dan ku lita'fikana amma wajna alayhi abana وتكون لكم الكبرياء في الأرض تنني منك منك متاسبون قراءة إمام شعبة من راوي العاصم an gane ko nan yana da wajibin guda biyu yana da wata kuna lakum al-kibriya fil ard kenan girma sai ya koma a gare ku ko kuma wa yakuna lakum al-kibriya an gane ko imam shi ba kan kawai kuna amma ba an tariƙi shafiya wa turra ba na an tariƙi tsayyibatin nashar ta sani kuma mai gaba wata hanya ce ta tsayyibatin nashar wanda kira'atul ashirin kubra kenan waya kuna da kuma kibriya kibriya uba an da ne ya an ce waya kuna da kuma kibriya ku saboda an ka tarishi mu'annas ne ne wa an da ne majazi ko ghairu haqiqi ko lafu shi kuma wata kuna da kuma kibriya uda ba kibriya uba an da ne ta kunta su girma ya kasance gare ku ma da hannu kuma bi mu'minin ku zama imani da ku ba a cikin wannan aya kafin mu wuce yana nuna cewa idan mutum ya zo da da'awa zai iya fuskantar irin waɗannan kalubale daban daban daga cikin sun ce lisan fitana amma wa jinna alaihi aba mutane kullum suna kafa hujjar cewa abinda sun kai istiwa yayin su akan shi za su bi shi yasa malaman akida su cewa at-taqlidu hijabul aql التقليد كوي كوي تقليد الأعمى كان بين متوم أما با تare da hujjar dalili ba to sai sha maka ta hankali dan baban ka shina yin abu kakan ka shina yin abu kakan kakan kakan kakan kakan kakan kakan ka shina yi ba shine hujjar ba a'a dalilai za a kalla abin nan daidai ne ko ba daidai ba fasali ko mun fahimta ba sai sa kafirai suna kawo hujjoji waɗanda ba su da amfani amma wajen na alaihi abana don uwayenku suna yi mu tsaya mu duba shi ina hujja kan yin wannan abu sai da an ce mu yaro karami bai yake murka da ba yaro karami da kai ba hujja za ka ji kuma kaji wata kuna lakum al-kibriya shi ba mun ce yana da fuska guda biyu akwai waya kuna lakum al-kibriya ku samu girma shi yasa in kana aikin Allah Allah ya sanya maka albarka su wadansu mutane ba kallo suke yi kana aiki ba da yawan mutane an gane ko ba aikin ka suke kallo ba daukakar da kake samu suke kallo ita ko daukaka tana samuwa ne in an bi in an bi Allah yanzu misali sai kaga bako ya zo ga gari Allah ya bashi kuɗi ko Allah ya bashi ilmi ko ilimin boko ko ilimin addini ko kuma Allah ya bashi fasalan jama'a ko Allah ya bashi mulki ma to yanzu abinda yan gari su to mu na zaune mu yan gari musu ku an fahimta to amma abinda ba sa kallo ku da yan garin ku dibi kuna yin irin aikin da shike musu ku an fahimce tana yiwa garin ku ya samu wannan abin tana yiwa ba garin ku ya samu wannan abin ba muna ganewa da abin da ya zo to don kuna 'yan gari hukunka ba shi wannan baiwar da allah ba shi a to shi yasa america da suka gane cewa ana aiki ne da mai baiwa babu kasar da take karɓar baki a duniya musamman bako mai ilimi ko kuma kwatarwa irin america saboda su sun ba a gina kasar sai da mai baiwa muku kasashen afirka in kana da baiwa ta kokarin da aka yi kabar wuri a huta da kai sai alkhairi ya gudu ya koma wuri kuma sai a ce afirka ana son fice gaba ba su ci laji abinda sun fito wuce annabi musa yanzu annabi musa mi zai yi da girma wanda allah ya yi magana da shi kai tsaye allah ba shi wahayi wani irin girma na daga ɗan duniya wanda allah ba shi alarin ba magana da allah kai tsaye ina to don haka ai hatta ko gobe in allah ya mutum baiwa allah ya mishi baiwa in kana koyo gare shi ka koya ka iya kai ma ka samu naka rabo gobe a jikatu in kuma tsaya da kai kai ta hasara da soke-soke ka halaka kai ka tsaka rage to wannan shi ne abin da mun kamanta wallahu ta'ala a yanzu za mu tashi a ayar 34 inda annabi nuhu ya ce wala yanfa'ukum nusi mutane shi an ka tattauna kun san ba su son mutum bai so a bashi hujja annabi nuhu ya ta tattaunawa da su ya qaumi la as'alukum alayhi ajran ko malas yace ba ni tambayar ku dukiya ai hattara kissa ta hud anan cikin suratu hud la as'alukum alayhi ajra to annabi nuhu yace malam su ko sun kissa ta hud ajra anan to malam dukiya mun gane ko bai tambaye su dukiya ba shi ko wance yace bai tambaye su wata lada ba to wani da yaji abin ne yahi abu shi an kalli dukiya ta fi jirga faɗin ma'ana an gane ko saboda abinda za a baka na jirgarka wani lokaci wani sashi ne na dukiya sannan an kalli ita ko jinga abinda za a biya ka wani lokaci shi kuma ya yi dukiya yawa don ana iya biyan ka da kuɗi ana iya biyan ka da girma masu kuma fahimtar to annabi hudu ya ce sun ka ce mai kori masu imani don ce ba zai iya ba ko ba karɓar ne ba ya komi wani yasu min Allah in qaratu har dai sun ka gaji sun ka ce qalu ya nuhu qad jadalta sun ka ce mun kai jayayya da ba aka tantan didala na kai wai ta ce jayayya da ku shidadi kina sun ka ce fa atina bi ma ta'iduna in kuntum min as-sadiqin ka zo muna da abinda kai muna alƙawari ma ismul mawsul mal abdullahi tufidul umum sannan kuma akwai mi al'udu to al'udu nan kan mi kan mu kan mu jabata fa atina bil azabi sai suka ce fa atina bi ma ta'ida domin yayi musu alƙawari da wanda da suka ce kina alwa'd yana zakwa wajen azaba domin su ce fa atina bi ma tu'iduna in kunta min as-sadiqin in kana gaskiya qala inna ma ya'tikum bihi Allahu min sha yace ai wanda ke zumu ku shi Allah ne in yaso kuma an tubi mu unzina ku ba za ku tsere ma Allah to inda taujihi yake gashi nan wala yanfa'ukum nusi nasiha ta ba za ta amfane ku ba in aradtu an ansaha lakum in na yi niyya min in yi muku nasiha in kana Allah yuridu an yughyikum in dai Allah subhanahu wa ta'ala yayi niyya ya halakar da ku an gane ko nan sharadi biyu ne in aradtu an ansaha lakum kenan la yanfa'ukum nusi in kana Allah yuridu an yuziyakum kenan zai zama to wato in kana Allah yuridu an yuziyakum la yanfa'ukum nusi shi da abin da ake son a ci in Allah yana so ya halakar da su to yasa Allah da ya halakar da su kawai da Allah yana so ya halakar da su a ya san da mutane na ba na gari an gane ko na irada ce alkauniya ba shar'iyya huwa rabbukum Allah shine ubangijin mu gane ko wa ilayhi turja'una da Allah ne za a bayar da ku mu gane ko yawwa wannan ita ce qira'ata jabur amma wa ilayhi tarji'una gare shi za ku koma mun yi bayanin waɗannan mun ce tarji'una za ku koma turja'una za a bayar da ku duka wannan qur'ani ya tabbatar da shi ku gari ko za a bayar da ku kinan za ku mutu za a kira ku ku an bayar da ku zuwa ga Allah kuma an hankalta ma mutumin da zai mutu kamar mutum na mai tahiya sai a canza mai direction a juya shi Allah kamar mu mai kyau sannan can inda yake innahum mulaqu rabbihim walakin bi arakum قوم تجهلون ويا قوم ان يصد من الله ان طردتهم افلا تذكرون امام حفص ده حمزه ده كسائي ده خلاص كرتا افلا تذكرون باقوا واسوا اصلين شي تتذكرون لا كشاهي تاء دايا سورة سو كرتا افلا تذكرون an gane ko yawwa tadhakkarun dan sai da mun to asirin shi ta tadhakkarun da ta unguda aka maida ta za'alu sannan kuma aka shiga da ita cikin gudu kunari ko to yawwa almuhimmu dai an ci gaba da kissa har Allah ya kai inda ya bada labarin wa uhiya ila nuhi annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun an gane ko an yi wahayi zuwa ga annabi nuhu cewa ba wanda zai imani da cikin mutane sai wanda ya riga ya imani dan haka kada ya damu da abin da sun kasance suna aikatawa Allah rama mai hada alqur'ani qala abdullahi fala tabta'is bima kanu yaf'alun cikin yusuf ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون سيعملون وقال مع النبي موسى النبي نوح واصنع الفلك بأعيننا ووحينا يكره الجدروا يقول الله سبحانه وتعالى an gane ko kan kulan mu kenan a ayo duk da yake nasoshi suna nuna wasu na cewa nan kulan mu ake rihi ba ana nufin Allah yana da ido ba ba a kore ido zuwa ga Allah a gane ko tun da hadisai da ayoyi suna tabbatar da Allah yana da ido sai dai ba a faɗin kaifiyar su tun da wasan da suke a gane ko musamman hadisi na dajjal wa inna rabbakum laysa bi'awa ko ba karan bari to wa wahayina da wahayin mu kenan da kulan mu da wahayin mu a gane ko to can cikin suratul mu'minun akwai irin wannan usna'il fulka bi a'yunina don haka bai suna fa'iza da amurna wa fara tannu ba sani kuma fahimta ba saboda wajen har da alkur'ani suna rikitarwa can fa'au haina ilaihi a nisna'il fulka bi a'yunina nan kuma usna'il fulka bi a'yunina ووحينا فإذا جاء أمرنا كانت نم ووحينا ولا تخاطبني نم كما سيأنك فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل الزوجين الزين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون Allah ce to kakka min magana kakka take min magana gan azalumai dan nutsar da su za a yi to nan innahum mugraquna al-ramma mujmal tabbas za a nutsar da su to an nutsar da su kuma nutsar da su ba kaga ayoyi sai su maka bayani to ya an ka nutsar da su kuma sai ayoyi su maka bayani fa fatahna abwaab as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyuna da sauran ayoyi eh haka na aka alarmu sai a gane ka'ida da za a amfani da don tafsirin qur'ani wa yasna'u al-fulka annabi nuh yana kera jirgin ruwa wa kullama madda alayhi mala'un min qaumihi sakhiruhu duk lokacin da wata jama'a da cikin mutane suka shuɗe su su musa izini a gane ko don haka in an yi maka izini ga ka damu don an ji ma'annabawa kaga annabi nuhu yana cikin ulul azmi da rasul yasa Allah ya wa Allah sallallahu alaihi wasallam wa laqad istuhzi bi rusulihi min qabli fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kafu yasajibun qala in taskharu minna annabi nuhu yace in kuna izgili gare mu fa inna naskharu minkum kama taskharu mu ma za mu yi muku izgili ma'ana za mu rama kiran kamar da kuma izgili musakala abinda malaman balaga suke cewa musakala fa sawfa ta'lamuna da sannu za ku sani man ya'tihi azabun yukhzihi wanda azaba zai zo wanda zai kaskanta shi wa yahillu alaihi azabun muqim kuma azaba da gumin mata tabbata a gare shi Allah kai mu da sai sai Allah ce hatta idza jaa amruna wa farat tanur sai lokacin da al'amarin mu yanzu at-tanuru tanda wurin da ake gasa masa ake abin da soye masa ko toye masa an gane ko ta fara kokkoga shi ne fara fara ya turo bai na ta farfasa alamun lokaci yayi to ga inda tawjihul qira'at yake qul nahmil fiha min kullin zawjayn ismayn mun gane ko yawwa imamu hafs ya karanta min kullin zaujaini isnayn wanda rawi ne na hafs sauran kuma sun karanta min kulli zaujaini isnayn kidan shi da tarwini yake karantawa ana gani ba to yanzu to kidan menene bambanci tsakankanin su ya an ka ce min kullin ita kullin da kake gani in ka ji an yi mata tarwini to mudaf inta an shahi shi don ita kullun mulazimatul lil idafa kama kul kullun ya amalu ala shakilati kenan kul kullu wahidin ya amalu ala shakilati da kaga an ka tarwini an shahi idafatta malaman lugha sun tattauna shi ana iya sa mata alif wal lam na zamanin nan ko sun kace a sa mata tun da zo idafa da alif wal lam suna wakilta juna wani lokaci sun kace ana iya cewa al kullu ana iya cewa al ba'd amma larabci ne na zamani duk cikin qur'ani babu al kullu duk cikin abin da ƙur'ani babu alba'af sai dai a yi mata idafa ta'rif bil idafa to almuhimmu dai in ka karanta min kullin sai zaman to kenan min kulli hayawanin kenan kowace dabba ka dauki zaujai an gane ko yawwa yawwa min kullin zaujai kenan asalin magana eh wato قل نحمل فيها من كل كنا من كل حيوان زوجين اثنين سيدا منتو كنا احمل زوجين اثنين من كل حيوان سيدا منتو شي زوجين مفعول نينا احمل كدوكا مثلا كون فاهم جوا ma'adar wannan shi ne ake kira al'akhdhu bil asbab in Allah ya gada ma ba sai an dauki dabbobi mai an kashe su gaba dai ai Allah ne ya halitta musu sun da shi halitta su amma da al'akhadhu bil asbab sai aka ce dauke su saboda in an ƙara halakar da su da bubin su ci gaba da aiwo muna ganewa to sannan abin sauran sun karanta ihmil fiha min kulli zawjayn ithnayn an gane ko waɗanda ba su yi tarmini ba so qurra guda tara da shu'ba rawi na asu tun da hafsun ya karanta min kulle sai ya zamanto to kenan nan abinda ake nufi an yi idafa ta mahall idafat mahall ila wato zaujaini fatnaini mafqulu ihmal an gane ko wa min kulli zaujaini mahalluhu an-nasbu ala al-hal min al-mafqul idan sai ya zamanto asalin magana in an karanta min kulli zawjayn ithnayn sai da manto ihmil fiha ithnayn min kulli zawjayn sai da manto kenan shi min kulli zawjayn in ba ai tanwini ba yana matsayin asalin shi sifa ne na ithnayn amma tun da taqaddama alaihi asbaha hala dama sifa ta na kira in ta gabace ta me take komawa jaruwar mujurut ya gabace sai koma ha kira haka da abin da nashi sun ka ce li annahu kana sifatan lin nakira falamma quddima alaiha nusiba hal to kinan kaga a qira'a ta hafs zawjaini shine maf'ulun bihi a qira'a ta jamhur min kulli zawjaini ithnaini ithnaini shine maf'ulun bihi to sai Allah ya ce to wa ahlaka intabe wa ahlaka nan ana nufin kenan ihmil fiha ahlaka ka dauki iyalinka muna ji da kyau wa ahlaka waɗansu sai suka ce a'a asalin shi wa ahlaka sai Allah ya halakar illa man sabaka alaihi alqawl sai wanda abin nan zance na Allah ya gabata magana ta Allah ta gabata akan shi wa man amana da wanda ya imani to duk da yake lafazin yana iya dauka amma a'a shi wa ahlaka nan ahlu nan maf'ulun bihi ihmil zaujaini wa ahlaka ba ana nufin wa ahlaka ba wawal istiqlal ce Allah ya halaka mun gane ko ayi hatta wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawl wa man amana kidan wa ahlaka ka dauki iyalanka guda iyalanka illa man sabaqa alaihi alqawl sai wanda magana ta Allah ta gabata a can cikin suratul mu'minun sai aka ce illa man sabaqa alaihi alqawl minhum ba sani ko mun fahimta ba dan kana har da yana da bukatar ka kiyaye kakka ji kana wata sura ka ji ka cikin wata sura sannan kuma a nan da an ka ce wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman an ka ce can kuma da an ka ce illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum sai an ka ce wala tukhatibni fil ladina zalamu an gane ko yawwa to sannan kuma a cikin suratu hud hatta idza jaa amruna wa farat tanur cikin suratul mu'minuna ko فإذا جاء أمرنا حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور إيمان قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين حفصي إليك أنت على تنبيه سورة كنت من كل زوجين اثنين هذا بيان يا جماعة سي الله تكو وما آمن معه إلا قليل باو da sun kai imani da annabi nuhu illa qalil sai an kadan to akwai ayat da ada tawjihin qira'at a nan wato aya ce ta 46 amma ba mu iya fahimtar ta dole sai mun biyo ayoyin da sun ka biyo bayan ka an kare ko da haka za mu biyo ayoyin don saboda abin nan Allah ce to wa qalar kabu fiha an ka ce ku hau a cikin ta bismillah da sunan Allah ko majireha wa mursaha hafsunan ɗaya ne yake da wato imada majireha daga majira ne jira ya jiri sai a ce majira to sai an ka ce majiri an ka yi imala dama imala fatha ce wadda an ka karkata ta zuwa ga kasar shi ne imala karkatawa a ranar majire ha wa mursaha shi kuma kalun wuri guda yake da imala wajen cikin surutu tauba na manta inda ban mu bayani kan shi ba ala shafa jurfin hir yau amma kalun ya karanta hir almuhimmu bismillahi majireha wa mursaha hafs da hamza da kisa'i da khalif sun karanta majire sun yi wato sun yi ma mimun wato fatha sauran kura sun karanta mujraha to in an ce majire majra kenan daga fi'ili thulathina jara yajri mun gane ko sai an ce majra sai ya dauki ma'ana nawa alaran matun da fi'ili sulafi ne muka ce na ɗaukar ma'ana nawa uku majara yana iya ɗaukar lokacin gudana tun daga jirgin na fi'ili ne na gudu ko majara yana ɗaukar mi wurin gudu ko kuma majara ya ɗauki mi almasdarul mimi shi ne gudanar da kanta mun gane wannan da ke ko yawwa to su ko sauran ƙura banda wato imamu hafs rawi na asim da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta mujira to shi ko mujira tun da an yi zamba ya zama to daga ajira ne ajira kuma ya bambanta da jara jara ya gudu ajirahu ya gudanar da shi ba sai gwamnati ba zahaba ya tafi a zahabahu ya tafiyar da shi to mujira fi'ili ne mi ruba'i to sai zama to kuma ma'ana nau bai doka ba da dama da fi'il ya wuce harafi uku to inda yana ta'addi to abu hudu ga taruwa cikin wazin ismul maf'ul din shi kenan mujra yana dauka abinda an ka gudanar da shi ismul maf'ul mujra yana daukar lokacin gudana mujra wurin gudanarwa sannan kuma mujra yana daukar gudanarwar kanta masdarul hudu sun gabe wuri guda wannan shi yake kuma al-ishtiraku fil madda ko fil sigha ko fil bina yanzu sai an san yadda za a yi to ƙira'a ta hafs da hamza da kisa'i da khalaf ha an gane ko a hankalta mu kowace daga cikin ƙira'o'in yadda za a taujihinta da alƙur'ani sai sun kace to ƙira'a ta majire min aljarri tana nufin gudun abu gudana shi lal ijra'i ba gudanar da shi ba to irin wannan kuma cikin wannan kissa sai Allah ya ce wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljiba kaga tajiri tana gudana an yi danganta fi'ili zuwa ga min zuwa ga jirgin ruwa to ita ko qira'a ta zamma da an kace mujraha sun kace an kafa mata hujja da siyaki shi ma na abin da yazo inda an kace wa mursaha mujraha wa mursaha shi ma mursa kaga mursa daga dibonan asalin shi daga rasaniyar su rasa alramma ya tabbata galibi jirgin ruwa ake ma amfani da wannan rasa abu ya tabbata yarsu yana tabbata to arsahu ya tabbatar da shi shi sa Allah ce wal jibala arsaha mu gane da kyau kidan shi mursaha ma'ana nawa yake dauka hudu yana dauka abinda an ka tabbatar ismul maf'ul yana daukar lokacin tabbatar da abu kidan ismul zaman yana daukar wurin da an ka tabbatar da abu ismul makan sannan kuma yana daukar tabbatar da abu gudanar da aikin kidan mursaha kaji sarfu yayi muna ya shigo muna yadda muna aiki to kowace daga cikin kira in kuka ce bismillahi da suna Allah majireha gudanarta ban sani kuma fahimta ba majireha gudanarta na an hankalta mata da ni tana tahiya an gane ko yawwa tana tahiya majireha tun da imala ce za a yi mata wanda hadda hafsu nan ya yi imalarta an gane ko hadda hafsa nan sai da ya imala tare da cewa abu amur ibn al'ala da imamu hamza da kisa'i da khalaf wani dama suna tare da hafsa wajen majire da hamza da kisa'i da khalaf amma shi abu amur yana cikin mujira an gane ko duk sun karanta da imala al-kubra warshi kuma ya karanta bi taklif ma'ana imala karama to kenan majire ha gudanar ta wa mursaha da tabbatarta ko lokacin da za ta tabbata ko wurin da za ta tabbata ko da tabbatarwarta duk wannan aiki ne na Allah shi mursa majriha na an ka sama ita ke tafiya to an ka ce mujraha bismillahi mujraha kenan da suna Allah mujraha gudanar da ita don ita kanta ba ta da izinin ta tafi sai da izinin wa Allah da hatta da iskan da yake tafiyar da ita wai kawo shi ruwan da suka take tafiya kan su wai halice su to mujraha ko kace bismillah da sunan Allah mujraha gudanar ta to yan ka samu gudanar ta sai an samu abin da ya gudana sai an samu wanda ya gudanar da shi kenan nan akwai Allah shi tunda ismul maf'ul ta Allah shine mujri ita ko ce mujra sannan lokacin da take tafiya nawa ne na Allah ne duk abin da zai faruwa sai da izinin Allah wurin da za ta gudana nan sai da izinin Allah gudanar nan ta yadda ake gudanar da ita aiki ne na ubangiji Allahumma amin shi ma mursaha haka to wata rana muna tare da wani ana magana mota da batu ya yi sunanta ni akwai manuel akwai akwai oto to shine cikin karatu muka ce to ga oto ta Allah bismillah majriha mursaha shine wannan malamin ce ka gari ga akwai karambani gari ka ce karambani ya ai qur'ani kake ma karambani ma'ana dai in ana son ta tafi nan majiri saboda kamar a zahiri ana ganin tana tafiya mujira saboda ba ita take tafiya ba sai da izinin Allah wa min ayatihim dawari fil bahri kal a'lam in yasha yuskinu ar-riha fa yadhunna rakida ala rahri sai Allah ce to inna rabbi laghafurur rahim lalle ubangiji na tabbat mai gafara ne mai jin kai to sai Allah ce wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal tana gudana da su bihim wa bihinna mala abdullahi litaglibi jalibin zukuri ala jalibin ina sun da akwai mata ciki ko to kuma bihim litaglibi eh amana abdullahi kawo da jalibin zukuri yanzu karawa za ka yi jalibin ukala ala jalibin gairi ukala hadda dabbobi akwai cikin wani abdullahi karatu bai yi kwakwalwa ba ta aiki to tana tafiya da su fi maujin a cikin taguwar ruwa ko sozon ruwa kalji ba da Allah ya sifar tashi kamar dutse iska yana buga kwarai wana da nuhu ne binahu addabi nuhu ya kire ɗansa sun kace suna ne ko kana'ana na komi in dai ba wanda dai tabbacin sunan ɗan annabi nuhu Allah dai ya ce ɗane na wasu sun kace ba ɗan shi na ba wanda ya aya wanda ya aya ina hujja take kai dai Allah ya ce ɗan shi na kai da kace ba ɗan shi na ba ina hujjar ka dan shi na wa kana fi ma'dilin an gane ko shi wannan dan ya kasance a wani bagire mai nisa al'azru shine nisantawa an gane ko ma'dil shi yasa ake kiran shugaban kasa wanda an kai majuyin mulki al-ma'zur wanda an ka nisantar daga kujerar mulki babban bala'i ga mai mulki kiran kasa wani mai mulki ai gare shi mutu da nisantar da shi daga kujerar a to ana ramma kana ba da umarni a kuma kuma ƙarshen wani abaka umarni eh abin ya rikice kenan to Allah kai mu da tsari wa kana fi ma'dil sai annabi nuhu yace ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin kuna gane ko ya bunayya asim ya karanta ya bunayya sauran kuma sun karanta ya bunayyi ba sai kun fahimta ba yawwa shi wato asalin kalimar ibn wasu malaman da sun kace asalin ta banawun na mala abdullahi banawun kenan wawun ta an kace da an ka share ta sai an ka kawo alhamza an kace ibn wasu kace in in asalin shi banayun na sai an ka shahe wawun yawun sai an kace ibn masali kuma ku yata to inda a tasgirin shi sai aka ce bunayun ko bunayun bunay gunau wato tun da ɗaya asin shi ya unce kenan in mun ce tasgirin shi bunai wun ya unce in mun ce bunai yun saboda ba ya unne sai aka kara wata ya to tun da waɗanda sun ka ce wawun ce da wawun da ya sun ka haɗu guda ta gabata da kasra sai an kai kalbukin wawu ta koma ya in mun ce bunai wun sai an kai idgamin ya waccan wanda an ka maida ya'un cikin waccan ya'un sai zama to bunayi bunayi bunayi bunayi bunayi kaji ya'un biko in kuma mun ce dama asalin shi ya'un ne kenan bunayi babu wata matsala to sai kuma ga ya'un ta idafa kamar da ka cewa kitabi to ga bunayi kuma ga ya'un ta ni an gane ko an ka idafa shi to sai an ka ga ya'un uku sun haɗu an gane ko mun ce wawun guda ta an ka maida ya'un ko ko ya'un bi na an ka ƙara ya'un kaga uku sun haɗu sai an ka ga ai akwai matsala shi yasa sun ka ce fastut ilaf ijtima'uhu ijtima'uha ya'un uku an ka ga haɗuwar su yayi nauyi ma al kasrati tare da kasra fa qulibat alifan sai an ka maida ya'un guda ta koma alif thumma udifa al alif sai an ka shafe alif istiza an anha bil fatha don an wadatu istiza wato ijtiza daga abin nan wadatuwa ne an gane ko da fata kenan ya bunai a tun da yawon ɗin guda ta bunai an maida ta alif da an ka yi maida ta alif sai an ka shahi alif sai an ka bari fata sai zan ya bunayya an gane ko wadanda sun ka karanta ko bil kasri an gane ko bi sukuni ya mukaffafa ya bunai wannan takhfifi sannan kuma an karanta ya bunai yi ya bunayi yi saboda waɗansu suna ganin cewa ita wannan yawon ɗin da an ka zo da ta ibafa an gane ko sai an ka ga fatha ba ita ce kamata a yi ba sai sun kai mata kasra tun da yawon uku sun haɗu ya bunayi yi san ko an fahimta ba yawwa don saboda kasa an ka zo wajen abin nan lugatun ne na larabci ya bunayya ko ya bunayya cikin qur'ani zaka ga qurra wasu ma suna sabawa wani wuri inda ba sun kace ya bunayya kuma sai su wuri ce ya bunayya akwai inda kuma duk inda sun kace ya bunayya din ya bunayya ne kuma duk inda suka ce ya bunayya ya bunayya din ne saboda qira'at sha'anin su abu ne wanda yake da bukatar nassi amma dukan qurra ya bunayya qira'atul mutawatira shine wato abin nan asim ya karanta ya bunayya kuma shine abin da sauran sun ka karanta amma akwai kira'a shadda ya bunai ya bunai bi takhfif ba sai kun fahimta ba kira an yi takhfifin ta sun kace to saboda min ajli takhfif li anna aslu hadhihi kalimat thalathu ya'at ya unni guda uku akwai ya'atu tasghir wa lamul kalima wa ya'ul mutakallim fa hudifat al akhiratayn shi an ka shahi guda biyu an ka shahi ya'un ta idafa an ka shahi ya'un ta abin nan wanda ba ta tasbiri ba kenan ta ƙarshen suna ko ta tasbirin ko kace ta tasbiri ta tsakiya ko kace wacce an ka shahi guda sai an ka ce ya bunai amma shahada ce ba mutawatira almuhimmu dai annabi nuhu ya ce ya bunayya ya kai dan karamin dana shi saka jama'a da manzo da cewa ya dan dana dan dana ba dana ba karamin dana sun kace yayi tasghiri shine lishafaqati saboda tausayi to in kace ya bunayya kaga suna cewa ya kai dan dana amma a Hausa sun fassara shi amma yanzu in ka to kace ah ya kai dan dana kaga dan dana asali shi inda za a fassara shi da Hausa jika shi ne shi amma nan tausayi na sai suke yayi mai ya nuna mishi tausayi amma in ka tambaye shi wani ne dalili to wani sai ga kamar kurishi ne kake son kai alhali ba kurewa bace a'a tasghirin sa ne ya bunai ya kai dan karamin dana kuma tasgirin shi ba dan shi na nuna bai inda karamar karamin yaro na wanda bai balaga ba ai annabi nuhu bai ji mai tsoron halaka don saboda bai bai balaga ba a ana nuna katon kaddara na EMC wanda gane uba ne bai wayi ya bunayyar kan ma'ana ya kai dan dana ce ka hau tare da mu an gane ko yawwa an gane ko to ya bunayyar kan ma'ana wala takum ma'al kafirin idan muka duba nan wanga wuri zaka iske akwai sabani qurra imam abu amr ibn al-ala al-ramma da imam al-kisa'i da imamu yaqub da imamu ibn kathir da imam asim al-kufi da imam qalun qalun kuma rawi ne na nafi to shi sabani an ka samu huska biyu gare shi yana da idgami kuma yana da rashin idgami ba wancan idgami wancan ba da khallad an gane ko shi kuma khallad rawi ne na hamza shi ko khalaf rawi ne na hamza a cikin qira'atu sab'a kuma shi na qira'a ta shi can khalaful ashiq kadam to waɗanda da kawo sun karanta da idgham ya bunayyar kam ma'ana fal abdullahi ya bunayyar kam ma'ana ya kai dana ka hau tare da ku an kai idgham sauran su kuma karanta ya bunayyar kabe ya bunayyar kabe kabe kabe in bai karanta na ya bunayyi ya bunayyir kabe ma'ana ba tare da idgham ba to larabci da ma shi daga cikin khasa'isul lugha al-arabiyya al-idgha kowane yare shi na da irin wannan wanda zaka iske shi kowane yare yana da irin nashi yanzu in ka dibi yaren Hausa musamman cikin yaren Sokotanci da Adaranci akwai idgami kwarai da gaske galibin haruffa suna idgami amma in ka dibi cikin kananci sun yi nisanta wato idgami an gane ko eh kaga yanzu in ka diba za ka ji an ce haddashi haddashi kaga haddashi idghami ina fata an fahimci yawwa amma kuma hashi hashi galibi za ka iske cikin sakwatanci da adalci an yi samun idghami a cikin hausa na irin waɗannan abubuwa su ku waɗancan babu idghami ya bunayyar kabe ma'ana to saboda ba'ud bala abdullahi tana daga cikin furuf الشفتين با با با ميم تنا بتكون حروف الشفتين ما ما ما to taqaraba makhrajuhuma duk da yake wuri guda ne amma ba wai 100 bisa 100 bane in an ce makhrajin su guda ana nufin kusa da juna yake ba wai ana nufin duk guda 100 bisa 100 to sai an kace ba'un min ash-shafatayn wal mim min ash-shafatayn taqaraba makhrajuhuma an gane ko kuma watta'adat sifatuhuma domin al-ba'u min huruf al-istifal والميم من حروف الاستفاء ليس من حروف الاستعلاء sai an kai idgamin su an kace ya bunayyar kam ma'ana su ko da sun karanta ya bunayyar kabe ko ya bunayyar kab ma'ana ka hau wala takum ma al-kafirin yace ka kasance daga cikin kafirai qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ba yace baba yace abin da sa'awi wai ma'ana zai tahi zai koma zai samu mafaka ila jabalin zuwa ga dutsi ya asimu ni minal ba wanda zai tsaye shi daga ruwa kaji MC shi daga ruwa ne bai waye ba shi ne waye qala la asima al-yawma min amri llahi illa man rahim annabi nuhu ya ce la asima al-yawma an gane ko wadansu malamai suka ce la asima al-yawma babu mai tsira min amri llahi daga al'amarin Allah illa man rahim sai wanda Allah ya masa rahama mun gane ko sauran abin da wasu malamai suka ce a nan la ma'asuma al-yawma kadiba cewa ad-durrul masul fi ulumil kitab al-makrun babu wanda za a tsere da shi mun gane ko daga al'amarin Allah illa man rahim sai wanda Allah ya masa rahama Allah ce wa hala bainahum al-maut sai taguwar ruwa tozon ruwa mala abdullahi ya shiga tsakankanin su fa kana min al mugraqina sai ya kasance cikin wadanda an ka nutsar da su wa qila nan ina fata an fince ni qila asalin shi qala yaqulu na ace qila sai an kaga wawun ta gabaci mi kasara ta gabaci wasu aka ce qila an gane ko wa qila sai an ka ce ya arzo ya ke kasa ibla'i ma aki ki haɗe ruwanki wa ya sama uke ko sama aqli'i ki kare dama lokacin da za a ruwan Allah ya ce fa fatahna abwaaba as-sama'i bima'in munhamir fajjarna al-ardha uyura to waɗanda suka cewa wai a'a nan umurnin da an kai musu kawai a'a ba wai ji sun kai ba a'a ƙarya na Allah ya kira sama yi mata magana da ƙasa ka ce a'a ba ta fahimta kai waye kai waɗannan suna fahimta daga Allah abinda ba mu fahimta shi sa an ce aqil da ghairul aqil bin nisbati lana bin nisbati ila Allah nan da aka kabrawa tsakanin malaman aqida da malaman balaga wasu malaman balaga suna cewa a'a ba ba wai kawai magana da Allah ya musu ba ba magana na Allah ya musu to gidan da Allah ya musu Allah shi halitta yake tana fahimta kace ba ta fahimta to Allah ce wa ghidal ma'u an ka nutsar da an ka kafar da ruwa ghida daga ghada ya ghidu abu ya kafe ko ya kwaki wa qidal ma'u aka kafar da ruwa wa qudiya al-amru aka zartar da aka zartar da al'amari wastawat 'ala al-judi sai ta tabbata akan wani duci ita jigayyar ruwa da ake cewa judi wa qila bu'dan lil qaumi adh-dhalimin an ka ce tir nisa ya tabbata daga rahman Allah daga mutane azzalumai Allah kai mu nasaki to waɗanda kalmomin na qila da ghidha muna ganewa Hisham wanda rawi ne da Abdullahi bin Zakwan da Imamul Kisa'i da kuma Ruwais Ruwais wanda rawi ne na Yaqub sun karanta bil Ishma an gane ko kenan waqila sun karanta wa qila an gane ko wa ghida wa ghida al-ma' wanda ana kiran shi Ishma to shi Ishma mukin nan kala kala na akwai Ishma na nun wanda ake yi a cikin suratu wato abin nan yusuf wanda za mu zo kan shi shi ne cewa a yi ishara da harafi amma ba a faɗe shi ba ƙalu ya abana malaka la ta'manna wannan wurin akwai ishmam to ishmam shi ne dibo an ce makaho bai gane shi ko bai gani shi shi ne ka yi ishara da harafi amma ba ka faɗe shi ba ƙalu ya abana malaka la ta'manna ala yusuf wa inna lahu lanasihun an gane ko to ba wanga wanga ismamu daban wanga daban kuma akwai ismamu na wanda ake ma wasu indi imamu shafi'i wasada zayan ashimmaha ihdina as-sirata al-mustaqim sai ihdina as-sirata al-mustaqim wancan ismamu daban wanga daban wancan daban in baka yi karatu ba sai wajen mallakai waɗanda sun ka iya su koya ma haka iya dakka sai ka faɗa malaman da ya fahimta to in ka diba wato kadire nan an zartar da abin nan wagga aya imamu suyuti a cikin al-itqan fi ulumil qur'an wurare daban-daban ya kawo auzu na balaga da ta kumsa na mance ko dumi babi babi ne na balaga ya kai kusan wuri uku in ban manta ba da ya kawo ta to su kadai in ka tattara ka ce zaka bayanin balagar da a ciki yalla darasin da zaka yi na balaga a ran nan ko darasin ka da tafsiri nan zai karewa sai in na tuna wurin ina ga wuraren ina faɗa muku in ka diba wato cikin wannan zaka samu wannan bayani wallahu ta'ala a'lam na'am to sai Allah subhanahu wata'ala yace wanada nuhun wanada nuhun rabbahu annabi nuh ya ya kira ubangijinsa ko a ce ya roki Allah faqala wagga faqala tana matsayin kamar jumla tafsiriya na kiran da annabi nuhu ya ma Allah faƙara ya ce rabbi ya ubangiji na asalin shi rabbi ne shi kuma rabbi dina asalin shi ya rabbi ne amma sai an ka shahi ya'un waccan ta farko kuma an ka shahi ta biyu ya ubangiji ya ce inna bini min ahali allah ɗana yana daga cikin iyalai na wa inna wa adaka alhaqu kuma allah alƙawlin ka gaskiya na in ka faɗi magana baka canzawa wa anta ahkamul hakimina allah kai ne mafi hukuncin masu yin hukunci dan duk hukuncin duniya da abubuwan da aka yi na duniya hayaniya galibin kotu na duniya duk ya tarra saboda shi alƙari ilimin shi takaitacce da na biyu ba a amince ma son ran shi ba don duk alƙali shina da ƙasa duk alƙali shina da fami duk alƙali shina da yanki duk alƙali shina da gari duk alƙali yana da wanda yake so duk alƙali yana da wanda bai so ba inda bai so ba ba karan bane alkali shina da uba shina da uwa shina da kabila shina da yan uwa shina da sarakun ne to duk waɗanda ƙetare matasi da suka yi adalci akwai wuta shi Allah shi na bai duk waɗanda shi yasa wani alkali da ake ba da labari sun yo wutar tayar shi da mata ta ya hito shi na huci sai wata mace ta kama kara mijinta suna tattaunawa ya watsa mamaki ta kawo kara a yadda za a yi sai alkali ya ce an mare banza kawai kan banza halin ba to ta ce shi ya yi shofe in ji masu faransanci shi yasa kotunan duniya duk tiyatar na galibin su duk tiyatar na akai babu wata kotun ta duniya da kaji ana hudu duk tiyatar na masalahohi dan adam da waya shi keta da masalaha shi wanda yake su eh da ka tashi wasara wata aya kan diba kan diba nan kaga za ta dace da wani sai kai kwana saboda kada a yi mallam bello masalaha ka inda ta kai cewa ai da wuya mutanen rasha suna da wani karin magana sun kace duk ƙaryar da karkashin ta kakaci baka iya baka iya yakata Allah kai mun sai to ala ayyati hal dai qala ya nuh ga raddi na ubangiji Allah ya ce ya kai nuh innahu laysa min ahlik shi wannan ba danka bane muna gane ko to akwai maganganu na malamai wanda zamu zo bayani kansu ko bari ma mu hara da su Allah ya kira shi dan shi kuma ya ce laysa min ahlika akwai magana ko babu eh to waɗansu daga cikin malamai suka ce inna laysa min ahlika bai daga cikin iyalanka saboda shi kafiri ne kai musulmi ne kuma yanzu ya mutu akan kafirci ya tabbata matsayin kafiri kidan ba a lissafi cikin iyalinka wasu malamai suka ce a'a an shahe wani abu domin a cikin larabci wani lokaci ana iya shahe sifa wani lokaci ana iya shahe mausuf in ka diba cikin al-itqan fi ulumil qur'an babul ijaz wal itlab za ga hasku da anwa'u kinan nan asalin shi inda hulaisa min ahlikan najina bai daga cikin iyalanka waɗanda za su ciya muna gani ba shi ne abin magana kamar yadda Allah ce qalu al'ana ji'ta bil haqqi ko ba kamar isari sun kace ba sun kace ji'ta bil yanzu ka zo da gaskiya wasu malamai suka ce nan ba suna nufin ta yanzu zo da gaskiya ba a ji'ta bil haqqi al bayyin yanzu ka zo da gaskiya wanda take bayyana mun gane ko yawwa to innahu amalun ghairu salih dama nan da tawjihul qira'ati yake innahu amalun ghairu salih imam al-kisai al-kufi al-qari al-muqri an-nahwi da imam yaqub al-basri al-hadrami sun karanta innahu amila ghairu salih shi danka ya aikata aiki aiki wanda ba nagari ba to ko tun da aikata aiki wanda ba nagari ba magana ta kare babu alaka tsakanin kirfe shi ba su kuma na fahimta shi yasa dangantaka ba ta da wani amfani in ba akwai aikin alkhairi tare da ita ba shi yasa masu imani 'ya'yansu za a ɗaukakar da su a kai su matsayin iyayensu tare da kuma iyayensu sun fi su aiki na gari Allah ya ce wallazina amanu wa tabatun dhurriyyatuhum bi imanin alhaqana bihim dhurriyyatuhum an gane ko a gani wa ma alatnahum min amalihim min shay amma da yake wuta ba haka take ba to ko da da da uba sun shiga wuta to ba akan wani wurin wani don saboda laifin wani assalamu alaikum an gane ko saboda adalci na Allah wancan falala ce ta Allah a aljanna sauran kura sun karanta innahu amalun ghairu salih dan ka aiki ne ba na gari ba to nan sai ka yi sai ka yi taqdir irin wannan shine malamai suke cewa sai ka dauki hanya guda uku ko ka kaddara wani abu ka ce innahu zu amalun ghairu salih an gane ko na dai kenan ko ka ce innahu amalun ghairu salih mubalaga ce an kai ma'ana dan adam daban aiki daban amma saboda kai matuƙa sai an kace shi aiki ne ba daga ba kuma shi na ma an ka mai da aikin kamar da kake cewa fulanu na adlun wani adalci ne ma'ana shi a kamar shi a adalci da kanshi saboda tsananin adalci shi ko kuka ce a'a utliqa al-masdar wa urida bihi abin nan abin nan ismul fa'il kinan innahu amilun ghayru salih an gane ko ko kuka ce utlika al-masdar wa urida bihi al-fi'l innahu amil ghayru salih to duk inda ka haɗu cikin qur'ani yau ga kaida su da yake aiki musu to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ma annabi nuh an gane ko fala tasalni ma laysa laka bihi ilm nan imamu qalun da imamu ibnu amir sun karanta fala tas'alanna da nuru tashdid fala tas'alanna nahayuna kuma an kawo nuru tawkid as-saqila kakka tambaya an gane ko sannan imamu warsh rawi na nafi' da imamu abu ja'far sun karanta fala tas'alanni tare da nuru tawkid kuma da ya wanda take wato abin nan abin nan matsayin maf'uli take tas'alanni kaka tambaye ni an gane ko fala tas'alanni imam ibnu kathir shi kuma ya karanta fala tas'alanna ba sai ko mun fahimta ba yawwa afwan imam qalun da ibnu amir sun karanta fala tasalanni fala tasalanni fala tasalanni kenan sai da mutu akwai ya'un wanda anka shahi shi kuma warsh da abu ja'far fala tasalanni kaga ta bayyana sannan kuma imam ibnu kathir ya karanta wato fala tasalanna an gane ko sannan kuma imam abu amr ibn al'ala albasri ya karanta fala wato tas'al tas'alni fala tas'alni babu nunu taukid amin as-saqila fala tas'alni fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm imam yaqub ya karanta abin nan fala tas'alni shi ma haka ya karanta fala tas'alni to menene bambancin wato qira'ata Abu Amr saboda shi Abu Amr in zai wucewa yana isbatin ya ya'un shine al-wasl kenan yana karanta fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm shi kuma imamu yaqub amma inda ya tsayawa shi abu amur bai tabbatar da yaqub sai karanta falatas al an gari ko wato fi halatul waqf baya kawo yaqub shi kuma imamu yaqub yana kawo ya'un fil halaini amma tare da takhfifi falatas alni fala tas'alni shi kuma wancan inda ya tsayawa wato bai kawo ya unshi imam wato abu amr ibn al-ala fala tas'alni al inda karantawa tunda in babu ta kila su kuri za a yi manu sai kuma ƙira'a ta su hafs abin da kuma ce asim tunda shi ma da shuba da asim fala tasalni fala tasalni ma laysa laka bihi ilm fala tasalni ma laysa laka bihi ilm ina fata an fahimci fala tasalni ma laysa laka bihi ilm kakka tambaye ni to anan in muka duba tas'alanni nunu taukid ce ta hadu tare da ya'ul idafa tas'alanna nunu taukid as-saqila an gane ko to waɗanda kuma sun ka karanta da nunu taukid al-khafifa ba sani ko mun fahimta ba al-khafifa fala tas'alni fala tas'alni nan babu nunu taukid tunda nunun nan sai ta zamanto nunul wiqaya ce taqin nuna min al-kasr sun kace to yanzu ya damu da wadannan qira'at kin gaba daya sai malamai sun kace in ka diba cikin majallatu tadabbur ga tare da cewa kissa guda ce kuma duk abu guda ne in ka diba a safha ta 41 zuwa safha ta 40 da shidda sai suke cewa wato a cikin taujihi na wannan ƙira'a da akwai irin wannan wurin sun ka ce arba'in da da ɗaya sun ka ce idan kanatil balagatu idan balaga ta kasance hiya mutabaqatul kalami dacewar magana li muqtadal maqam ta dace da abinda matsayin da ake magana akan shi fa kadhalika tarku ma yaqtadihi al maqam balagata shi ma barin abinda wuri yake hukuntawa shi ma balaga ne ahyana a wani wuri wa yusamma ana kiran shi al-khuruj an muqtada adh-dhahir ka hita daga cikin wato halin zahiri kenan in ya zamanto ambaton abu a wurin da ya dace balaga ne kuma rashin ambaton abu a wurin da bai dace ka faɗe shi ba shi ba ai balaga ne shi ne abin da suke sun suka ce to sai sun ka kawo daga cikin yana da suwa min suwar al-khuruj an muqtada adh-dhahir al-iltifat iltifat yana daga cikin wato abin nan yana daga cikin khuruj an muqtada adh-dhahir iltifat min al-ghaiba ila al-khitab min al-takallum ila al-ghaiba da sauransu wa min al-khuruj an muqtada adh-dhahir tanzilu al-alimi bil hukmi manzilata khalid bihi yana daga cikin hita daga zahiri zance tanzilu al-alim kamar da wanda ya sani wanda yake masani bil hukmi da hukunci manzilata khalid dhihni kamar wanda bai sani ba khalid dhihni wanda kokolshe take wufin tatta daga wannan hukunci an gane ko sun kace kama fi qawlihi mukhatiban nuhan fala tasalni ma laysa laka bihi ilm kakka tambaye ni sun kace qurinat bin nahyi duna tawkidin a wata qira'a kina an kawo ta tare da hani ba tare da tawkidi ba an gane ko quri'at an karanta ta bin nahyi da hani duna tawkidin ba tare da tawkidi ba tanzilan li nuh manzilat khaliyat dhihn na an dauke shi yana matsayin khaliyat dhihn a wajen balaga kamar mutumin da bai dauke da wani hukunci game da mas'ala an gane ko an hukumi su'alihi Allah ta'ala najatal kafirin zai tambayi Allah tsiratar da kafirai ma na kan shi da yake matsayin kafiri an gane ko wasiyaqu siyaqin qissa yaqtadi Allah yunabbaha nabiyullahi ila mithli hada ba sai an nuna ba annabin Allah wannan ba tunda bi tunda annabin Allah ya san kafiri bai kira li'anna al-hukmu ma'lumun ladayhi annabi ya san hukunci kahiri bai da bai da rubu fa tanbihu khurujun an zahir kina tanbihin da aka mana da aka ce fala tasalni khurujun an zahir don annabi ya san hukuncin amma sai aka ce fala tasalni ai abuna wanda ya san shi kenan bai bukata sai a ce sai ya tambaya sun ka ce kuma wa min al khuruj an muqtada al zahir yana daga cikin huta daga zahiri tanzilul alim bil hukmi amai da wanda ya san hukunci manzilatal mutaraddidi matsayin mai shakka mutumin da ya san abu ya yarda da shi sai a mai da shi kamar matsayin mai shakka ai mai uslubin kamar mai shakka fi qabulihi kamar da yana shakka al mutaraddid yana shakka wajen karɓar wannan fi qauli kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda yazo fadar Allah mukhatiban nuhan da Allah ma annabi magana ce fala tasalni ma laysa laka bihi ilm sun ce quri'at bin nun thaqila an karanta shi da nunin mai nauyi tawkidan lin nahyi an su'ali karfafar da hani daga tambaya ba na hani an yi shi ne saboda a karfafa wato abinda an karfafa an kawo nunin saboda a karfafa halin da an kai masa wasu yaƙo yaqtadi Allah yu'akkada al-hukm siyaqi bai buƙatar ni sai an akkada hukunci li annahu muwajjahun ila nabi domin an juyar da wannan magana ne zuwa ga annabi wan nabiyyu yakfihi adna an-nahy shi annabi mafi karamcin hali ya ishe shi ne da mashi dan ya karba don ba mutane ne masu iya wato za a ce su girman kai game da al'amarin Allah ba lakin nahu sai dai shi nuzila manzilatul mutaraddid an dauke shi kamar cikin bayani an maida shi kamar an yi masa magana irin magana kamar mutum wanda yake wato a tsarin larabci kamar mai shakka faji abin tawkidi an ka zo da tawkidi wa hadha min al-khuruj an muqtada as-siyaqi aw adh-dhahir kaga wannan ya hitar da siyaqi aw zahir sun ka ce wa suwarul khuruj an muqtada adh-dhahir kathira kenan surori uslubi ne ta daga muqtada adh-dhahir kathira ya ce iktafaitu bi ba'di ma tahtamilu al-qira'ata ni na tsaya daga wanda qira'o'i suke abin nan kira kaga ce kai ka ci gaba da bayanin bincike al-khuruj an muqtada adh-dhahir ta'rifuhu anwa'uhu asbabuhu asalibuhu maratibuhu wa asraruhu al-ilmiyyati wal balaghiyya ba shi ya kari malam al-ramma aiki ya kari gari to al-muhimmu nan dai qira'at da tayyi hani falatas alni ko falatas alni to ba kawo dai nuna taukid ba nan na hayu na an kai babu nuna taukid yana nuna bi yana nuna annabi bai bukata hannu kuma da an kace fala tasalanna an kai taukiri ai shi ko adamin nahayi ya ishe shi don annabin Allah ne amma sai an kai taukiri nuzila manzilata min manzilata almutaraddid ba a dauke shi a matsayin khaliyar zihni ba wannan shine taujihin wannan aya sai Allah ce inni a'iduka an takuna minal jahilin ina maka wa'azi ka kasance daga cikin jahilai ma'ana kamar wanda ya jahilci hukuncin da Allah subhanahu wataala ya zartar ga waɗannan a nan abinda za mu ɗan ƙara a cikin wannan kissa a gurguje kafin mu dakatar da karatu saboda lokaci yayi shine cewa wato akwai abu guda da ya kamata mu gani shi annabi nuhu aslan in ka kalli ayoyin qur'ani suna nuna mishi dan shi cikin iyalan shi akwai wanda ba zai ci ba dan da Allah ya ce حتى إذا جاء أمرنا وفارت ترنور قل نعمل فيها من كل زوجين اثنين ومن كل زوجين اثنين أصحاب القراءات وأهلك سألت مين إلا من سبق عليه القول ومن آمن can cikin mu'minuna kuma yace fa idza jaa amruna wa farat tanuru fasbuk fiha min kullin min kulli zawjayn ithnayn wa min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawlu minhum to illa man sabaka alaihi alqawl minhu dinnan biyu ne an gari ishara ce akwai wanda ba zai ci gaba amma atifa al-abawiyya tausayi irin na uba ya ji annabi nuhu sai yammanci gashi kuma shi da kanshi ce madani la asima al-yawma min amri Allah illa man rahim kuma gaba gare shi wahala mai nau'ul mawju fa kana min al-mugraqi da ai da ganin haka bai da annabi nuhu ya tambaya ba kuma an ce illa masu bakalai to waɗannan illa masu bakalai da kaula ramman man fi ha ijma ya an ce ijma abin da zuwa dunkuri to dan shiga shi da ya bayyana karara halakacce na to shi na daga cikin man sa bakalai da kaula to ba ta kare ba akwai wata kahira tsohuwa ba ta annabi ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما ولم يغن عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين kaga ita ma tana cikin su ban saba galihin kawu to amma annabi nuhu bai magana kan matar shi ba an gane ko saboda na san an ji ba ana fafatawa da ita ka san mace ganin takai tana ganin damar ka tun da kuna tare da ido da mu mun gane ko amma dan shi so ya so ya mutan shi abu na biyu wanda za mu karawa ƙarshen wannan shi ne cewa wato kamar abin nan dangantaka ba ta amfani mutum in bai da imani kaga dan annabi ruhu shi daga cikin annabi ruhu da shi daga cikin ulul da rusul amma dan shi da imani ba ta yi wuta saboda duk yadda ka kallo alakan mutum da mutum to ka kalli alakan shi da Allah ba in mutum bai girmama ubangiji da ya halicce shi ba to don ya girmama duk mutane duniya biyan son za ta yi haka mata annabi nuhu da bata bi shi ba ta zai yan wuta mata annabi nuhu da bata bi shi ba ta zai yan wuta matar fir'auna ta yi aljanna da tabbi allah kasancewa fir'auna aliyan min al-musrifina ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghayri ya ce ana rabbukum al-ala duk da sa ta abin nan ba amma wannan ba shi ke nuna ba an san mutum kahira ba shi musulma da shi da ibada ta kahira annabi ibrahim ba shi da bai biya ya yi wuta ku don haka babu wata dangantaka illa ka bai allah in ka kibin allah babu wanda zai gyara maka alaƙarka da allah ka shiga kasha kuma ka kai wuta konan duniya in mutum na son ya ci nasara sai ya bar kallon gidansu ya koyi abin da zai sa wa'in kan guda bakin take ga in ma ubanka shi ko kuɗi biya ka koyi kasuwanci in ubanka shi a sarkin noman duk duniya ka kai ba ka koyi noma in ubanka shi a sarkin mallaman duniya wallahi ka koyi karatu in ubanka ya kowa mulki duniya ta shi ka nemi ilimi ka yi karatu don mulkin ubanka in ya gushi in kai baka da komi wa kasa na kai ba ke take ba abu na karshe malamai sun istinbati karkashin wannan dan annabi nuhu ya halaka ai abu na mukaddari ku amma cikin abu mukaddari ana sa asbabu sun kace saboda uwa tai ta bijiri to da waya mace ta bijiri maka kuma dan tai ba bijiriya kawai kallaba yau mallafin lura uwa sai ta zan kahira ko ya daga zai zaka ita ba turiya ba ba haushi na shiga ba to mace na ce ma kana haushi ya za ki da shiga darajar to galibi kuma wannan shine abin da ke samun manyan mutane don saboda manyan mutane inda ce manya da masu mulki da masu kuɗi da masu ilimi na boko da masu ilimi na addini da kuma manyan mutane wanda shekaru sun ka fara ja gare su mata ƙanana suka su kuma masu kyau kaga an samu matsala kai shekarunka sun ja kuma ka ce mace mai kyau kace su to ka gani ka ce mace mai kyau kake so ita ko tana nan tana ganin koyo kan rabu da ita ko wanda zai auren ta kaga ba ta iya zama aure to kuma abin da za ta haihuwa ba zai maka biyayya ko mace da ta ganin ta waye ta waye ta waye ka sa wando ta sa wando to namiji ne wanda a cikin gida mallaka to yasa dole na ɗan uwa ta biji akwai wayar ɗanta ya yi biyayya duk sai ta mai da ba ɗaya ne musamman in baka da kuɗi ko ka talauce su ko suna da arziki sai ta hana su taimaka ma dukkan yi magana a ce talauci na sha mai akwai tabbatu mai haushi na shi to inda uba ya haushi kai kayan yaran kai ko ba karan bane to shi kokare mishi ga aihuwa a to kenan su ba sunan karni ke ko ba karan bane to ita ma ta zama malam bello eh eh to zan kariya malam bello ai ka'ida dole sai ta dawo kuma mu ba mu jin tsoron mu hore haka ko kashe mu za a yi tun da ta'addanci na kai kaka gare ka zai komo ke ce mamijin ki haushi da shi kai kinan kare na to shi kuma kare ga al'ada wacce ta amma ta sai to an bi suka aiwa kuma kana dukkan zakar ruka wanda shine ka'ida in ba ana so a kashe mu ko abin da shamu ne ai amma haka take Allah ya kyauta sai ya kamata mu dace da sabon lokaci ya hadisa abinda muka faɗa da wani dai Allah shi famu da muka kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh